أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara doron mu a markas ahadus sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 11 ga watan Jumadar Akhira hijira shekara 1443 wanda ya dace da 14 ga watan farko 2022. a darasi da ya gabata muna cikin suratul furqan mun tsaya aya ta 36 in yau insha Allah za mu tashi aya ta 37 kahin nan akwai yan watan baya wanda yake tambaya na ce ya kawo kahin muhara zai mutum ya cika takardar rubutu ya mai kogo tsaya za mu yi mu gane abin da yake takardar ko abu amsa gaskiya bai yi wanda yake tambaya ya kawo kahin muhara karatu kenan don a karanta a abin da ke cikinta tun da ɗaya ya tare ni shi da takardar doguwa ne alamuyin abin da yake ni ya ce na ce gaya mu dai mai takardar ya ce mun masa'ala da yake gani a ko masallatai an hada sunna na maganar a bar wuri ba kowa mutum ya zo da wuri a hana shi zama a ce wurin suwa ne sai ta gaskiya ba san ba wannan abin dalilin shi a shari'a bayan mutum ya zo da wuri a hana shi wuri a ce wurin wani ɗaya mutumin bai zo ba ya tsare wuri musamman da madogaran magana ga wanda suke yi sai a magana ta biyu cewa wani shi ya ganni wa an aka yi adda ta a makwastai gumu cewa a yi adda ga ahlul kubur muna adda ga ahlul kubur amma ba irin ta bida ba a sunna daga kaje makwantai kahin ma ka shiga za ka shiga da sallama ga addu'a duka gare su السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل نسأل الله لنا ولكم العافية مثالي كان مسا سلم كما قالوا كان مسا الله باس لافيا دك عذابش tun shiga kama kowa addu'a kenan wani abu ne wanda ba ya ce a kulo da ko sai da halin ko da ba laihi bane ba yin addu'a bayan an shiga an shar'anta amma ba inda ya zo a nassin sunna tabbatata karanta wata aya ko kullula ko na ba'al gobe wannan babu ruwaya hadisi ko mai rauni illa wanda yake maudu'i kan matsala wanda ba shi da tushe kuran addu'a ba da yake musu addu'a gaba daya kuma na addu'a sunna ce amma wannan ne na kullula sha ila ga har gobe shine ba mai kuma da magana a karanta kaza a karanta kaza abin da yake gurin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan an kare binne mamaci yana tsayawa kan kabari sabai su tsaya yace istaghfiru li akhikum wasra lahu tasbih dan an su alaci ko roƙan ma dan uwan ku gafara ko roƙan mai tabbatar mai da tambaya ta malaiku da yace dan zan tambaye shi kenan abin da yake kullun kan rakiya kowa liman zai ga ma kowa kowa zai a karan kai shi allama kafir lau allama sabitu kowa zai taimaka wani addu'a amma ba ta ke karanta kaza kawa kaza kaza kawa kaza duk wannan abu ne sabo wanda iya cikin abu da kirkira na bid'a bai da cikin sunna amma a da ka rubu ta sunna muna yi Allah ya taimake mu sai magana ta gaba wannan cewa ganin dai yan uwa rana ta koyar da su wannan bawan Allah Sheikh Ahmad Ibrahim Bamba na Kano wanda kwarai darasi ne ga ɗaliban ilimi ga duk mai neman hidima ga addinin Allah yadda wani bawan Allah ya yi abin a zo a gani kuma ya bar rayuwa cikin aikin alkhairi muna fata Allah cikin shi gafarta mashi nan kira na ga ɗaliban ilimi yan wani shi ne ruwayar da ta zo cikin sayar buka cikin sayar musulun irin wannan malamai banda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an intazimu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma bi qabd al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu rusul juhalan fasu'ilu fa'afatu bi ghayri ilm fadallu wa adallu eh manzala ke ba labari ruwaya bukhari haka cikin sai muslim yace Allah subhanahu wata'ala baya karbe ilimi zama guda ya huzgi ko da gaba kowa ilimi doki yanda ta yi ilimi yake ɗauke ilimi yake annabi ce allah ya ɗauke ilimi da karɓar manya-manyan malamai wanda ita za a waye gari an ɗauke wannan an ɗauke wannan har a waye gari ba malami na ƙwarai ya suna za mai tambaya mutane tun da babu na ƙwarai dole a ɗauki wani mai ɗan dama-dama kuma ba malamin bane ba ta za a ɗauki wasu za a musu tambaya dole ba a rayuwa ba fatawa dole a yi fatawa akan koma menene annabi annabi za musu fatawa ne manzo Allah za musu za a tambaye su su ba da fatawa ba akan ilimi ba su sun bace sun batar da wani dan wa wannan abin da yake baka tsoro wannan magana ce da ɗaliban ilimi mu tsaya mu diba abin da muke ciki a yau in ka diba a yanzu gaskiya akwai rauni kwarai da tsoron abin da yake gaba mun yi yawan ɗaliban ilimi kashi biyu wanda suka yi misali ɓangaren tsari na nizami na madarasa an je an yi sanawiya wani ya fara daga idadiya kin college kin bai kai ba wanda suke karewa ma samu baktin na sanawiya wanda ya san menene ake karantarwa na addini da yadda addini aka karya mai kima a cikin karantarwa ta madarasa suna ne kurin yan wadan lalaci abin ya kai kuma ɗan uwa musulmi ne yan kasar wannan aka rarrage da aka rage zai wata kai a yau a wajen bak ba magana tambaya sura kaza tafsiri ko fiqh babu kurin geography falsafa wane ne su'a kurin da abu na ajitu ɗan wa idan ɗalibi ya san ba a mai tambaya kan wani yare su kula su wannan hikima ce ta turawa makicin turawa ne aka rege da abin da kan addini ne din an ce madarasa ce amma an rege babu ɗalibi zai samu zai samu bak ita iya wata jami'a ko sekondo wani kuma daman ya kamo bi ida ba ba zai ban ma bai samu ba yanzu Allah ka hanyoyin samun shahada ko ce ka samu sai ka je ka biya ɗan wani mai matsala daga tsambare tsambare yara suke mai tsambare duk lokacin da mutum kai ka kai jami'a ilimin da ake a jami'a ilimi ne na sama muqarraratu muqarraratu ba ta mai da kamar malami ba ta mai da kamar malami muqarraratu ɗan wa jami'a tana tattalin ɗalibi ne a ba shi mawar kaya ababen da aka ce a ba shi kayan aiki a baka hanya ta aiki sabo za ka yanzu ka karantar da kai da ba da sauransu jami'a tana tattala mutum ne zama malami a gaba ba da jami'a karanta littafi ka tuna bukari hamsin haka shi babu littafi ɗaya ka kare ka zo ka yadda ka tora ma babu littafi ɗaya da karatun farko ka ce kai babu mukarrat kan abin da zaka inda ka tora zaka yi zaka kan masala kaza ya baka mukarrat masu magana wannan abin bakin na kaza yanzu ka kare ka zo nan ba ka da basu babu ƙasa magana arwallah sallah ta wani babu tsarki su ji da ba duk babu a kanka ka zo an ba ka wani masallaci kai ne limaka a wani gari kai ne aminar muminina shi ne matsalai kenan ka zo aminar muminina yanzu ga hudu ba ga karantar da mata ga dawa abinda yake gaban ka baka ila makai ci gaban ilimin wannan ya awaye da ya kai ne mai fatawa dole maka fatawa baka ta baka sani ba ka gani to mai mahi yawa ɗan waɗanda bai abinda yake kan wajibi ne wallahi wannan karatun ba laifi ba ne ba ku yi amma ku san wannan karatun jami'a karatu a tattara ka zama malami ku yi ta ƙoƙarin binciken karatu zuwa madarasin malamai ko da shurare ne littafin da malamai suke yi kan dukkan malikin addini kurka shurare ko mara ku je ba abin da ku je ku karanta sai ku zama duk na kun sami shahada kin ta cin abinci kuma kuna da ilimin amma kurin ku tsaya kurin ka zama kurusar kuma koyawa ne babu nan a kanka sai rigima kai ba ta malami ba ta majahili wallahi gaske wallahi dai wallahi gaske kashin shahada babban shahada amma wallahi jahili ne Allah Allah na addini ga shahada amma jahili na addini wallahi sai ku daga dama kurun sai ga dama karamin yaro ga dama ka addini sai ga dama kurun kurun sai ga ya ce kai da shahada kuma nan bisa abun wallahi wannan shine matsala kenan dole ku yi wannan shahada amma da kutun da kutura zai ya san aiki sabo iya tare da shi in wa aka ce malam kaza dole malam kaza na Najeriya ko ina ne wallahi ba su dangana da jami'a ko dangane ba su sun yi karatu majalisun ulama in na Saudiya ne ina ne duka malami ya shahara iya ake addini ba daga jami'a ba kuma zai ko yake karanta addini a yayo ya malamai wallahi ka ku dogara kullum shan takarda wanda hada takarda ka cin abinci ko ka ta abincinka amma wallahi kakka dogara da ita to wannan shine wanda da ke ciki za a waye gari ya ire-iren wannan kurin ya bashi masallaci da ba su da mai tambaya bai sani wallahi dan bai karanta da ba tsambare yayi sai ya ga gana da ba abin bashi da ba shine dalibai wannan wajibi ne ku halka kar ku dogara da wannan kurin shahada kin kurin shikenan ga kanan jahil jahil malam malami ku tsaya ku karanta addini da kyau wannan jami'a daban tsari na alakan zamani mutum ya je yi amma kar ku dogara da shi ina ta ne dan waya ga mani cikin shugaban harsuna da jama'a na sudan allah mai shiga kwanan nan da yadda ya je kare shi gaba ɗaya dawo da ya bar karatun yadda aka gaba ɗaya zo gaban kowa ya kama shara shi masa rafi cire shara cire shara gaba ɗaya ya cire ta gaba ɗaya ya ce ba ta kai ni ba karatu kai ni na yi kuma na dawo kenan mu san abin da ya ce gaba karatun kan mu sa wannan shi na gaba karatun ku tsaya kuru ku yi ta karatu kan dan kaje ka da wallahi da yawa ne da kuna kamar shahada kuna a bashi a bashi awa daya bi a wata karanta awa bi dawo gida kwanta ai sai inji sai wundi kaza kun shikenan wallahi haka da ni wallahi ba sabani wallahi haka da miki wallahi haka suka tana nan wallahi kan ka dogara wallahi ba ba sabani wallahi wallahi ba sabani karatu ne suka hara yanzu ka hara ku ci gaba da yi kan ku tsaya ku shikenan ku daga an kon bi abun ma da sanya zubi Allah daga an kuma abin ma da ya sani da ya zubi shi kenan yau na abin da aka bashi na makarrat aka bashi na program ɗin da kwal zai ta shi kenan ga shi nan to Allah ku yi karatu don wata rana za a gari babu masu bada fatawa ko dole ku bada fatawa kai gani kuma sai baka sani ba dole ku bada fatawa kuma Allah ya san ba dai ka bada ba bata ne Allah shirye da mu mu- matasa a halka a dagi karatu ba wasa bane ba a tsaya yi shi da kyau eh ku shirwari malamai ku je wajen majalisar malamai ku yi ku gama da shahada zamani kuma da ta hakika ilimin hakika Allah ta rike mu bismillah Allah ci gaba
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
na'am ɗan wa muna cikin bayani sati da ya gabata bayan mun ji irin izgiri da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala yana ba manzon shi tasliya ya bashi labarin abin da ya gabata kafin shi na al'ummomi manya manya kafin shi na annabawa kafin shi mun samu labarin yanda Allah subhanahu wataala a takaice a wannan wurin ya ba mu labarin aiko da Musa kuma da bashi littafi da ma mai kama mai Harun an masu wannan aike zuwa ga mutanensu su ma dai sun karyata Allah ya halakar da su yanzu yau za mu hara wa qaumun nuhin lamma kadzabu rusul an harqanahu Allah ya ce haka mutanen nu su ma labarin su ya zo lokacin suka karyatar da manzanni duk da cewa manzo ɗaya Allah ya kuma musu shine nu amma Allah ya ce kadzabu rusula kuma a ka'ida shari'a hukunci idan ka karyatar da manzo guda kan saura ma kace karya ciki hukumcin guda ne laifin guda ne yanzu aka ɗauki laifin duka annabawa ke lokacin da suka ƙaryatar da manzanni a ƙaraƙanahun Allah ce mun jirmiyar da su waje annahun linnasu aya mun sanya waɗannan mutanen nuhu aya abin a gani a lura inna lamma tsagalma wa hamannakun fi jariya إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية na'am Allah ya ce inna lamma taghalma hamalnakum fil jariya Allah ke magana ta irza ta girma ce lokacin da ruwa ke na tufan da ya huce iyaka ya kai halakar da al'umma da bayan Allah ku ana ɗiyan adam kun suka yi saura bayan nuhu yace mun ɗauke ku cikin wani jirgi mai gudanya mai tafiya Allah ya ce ya yi wannan aya ya tsiratar da ku a cikin jirgin ruwa linaja alhalakun ta zikiratan wata iya haƙudurin wa'iya don kunne mai jin labari ya ji labarin yadda Allah da wasu tsageru bayan shekaru aru-aru suna tsageranci Allah kyale su ɗaya rana Allah ya koda wani ruwa ya jirmiyar da su sai wanda suka cikin wannan jirgin su suka yi saura a yau duk wanda gani a saman ƙasa iya rayuwa a yau iya daga cikin sauran jirgin nuhu duk wanda kasan kasa daga nan shi cikin jikokin nuhu da ab- abin tarihi ta ta jikokin nuhu domin wasu kada masu kai imanin yan kaɗan ne bayan an sauka daga ruwa a sami jarraba ta rashin lahiya ba a samu dai wanzu ka zuriya fami da ta yi reshe sai gidan nuhu ko ɗaya nuhu alaihi salam shi aka ta baban duniya na biyu to ala ce wannan dan mai kunne mai ji mai kiyaye kiyaya da kiyaye kin wannan aya ce Allah ya ba mu labarin wannan bawan Allah ga abin da aka yi Allah ya ce wa atadna lizalimina azaban alima kuma wannan abin da yau kana gare su ne ba su kadai ba Allah ce daman suna Allah ce mun yi tattali tuni mun shiryawa azalimi azaba mai tsanani bayan nuhu wa adan wa samud وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
Allah ce wa adana wa samuda wannan al'ummomi suka gabata kayan kai wanda Allah ya halakar da su akwai adawa akwai samudawa wa ashabur ras da waɗanda suke mana masu rijiya na abin da malaman tarihi ke cewa wasu ne suka danna annabinsa a cikin rijiya suka kai shi ya yi wazin abin ya ishe suka da suka yi ƙarshen shi don bai da magoya baya aka kashe a cikin rijiya abin da ya shahara kan magana Allah ce wa ƙurunan bai na zalika kasira wannan ambaci adawa ambaci samudawa wannan wani misali ne aka ba mu ba don wai su kaɗai bane ba ana ce da al'ummomi nan ƙarar jama'a ƙurun ma'ana eh, cewa al'ummomin ake ni wani suka yi suka fita a zamanin zuwa ce generation generation kaza al'ummomi daban-daban aka yi wanda Allah ya halakar da al'ummomi da yawa banda wanda aka gaya mana wanda wasu ma baku labarin amma Allah sun zo Allah kwata annabi ya tsakaita Allah ya gama su ban mu ma da labarin su kwata-kwata ɗan wannan sai mai kalla aba masu binciken abin tarihi za ga an je nuri an godo wani gari a shi wani garin akalla ya kai shekarar dubu uku ko dubu kaza ba wata takardar tarihi da take labarin mutanen amma al'umma ce da gida da ɗaki da komi da komi na rayuwa gari ne guda an waye gari garin yau da gobe yau da gobe iska sauransu ya koma cikin ƙasa baka ce ba taɓa garin sun rayu an yi dawo da an ƙare sun zama tarihi amma iska mata da kullum ta mamaye wurin suna ƙasan ƙasa ana yawo a saman su da motoci da mutane kuma an yi sun rayu a duniya da komi da komi da kan gine-gine nasu ka san gini ne na ilimi da izza amma Allah ya gama da su sun zama cikin ka ba ma littafin labarinsu wanda duk masu bincike masu binciken karanta karanta wanda ke bincike na ƙasa da yawa na kai wani garuruwan babu labarin a takarda amma ga sunan al'umma ce a gari kaza amma babu labarinsu to Allah ya halakar da al'ummi masu yawa wannan misali ne aka bamu na adawa da samudawa ita wa kullum darman wa amsal kowanne wani al'ummin da aka halakar kowanne an kame hujja an ba shi dalili ga kaza ga hujja ga mawuta da abin ake bukata mutum ya imani an ba su amma ba su ba wa kullum tabbar na ta tabira kowane ganin an zo musu da hujja da bayanin da za ka gane gaskiya sun ƙi a ta muka hallakar da su hallakarwa kaɗan daga ciki suratul haƙa farkonta za mu ga abin da aka ma'adawa alhaƙa malhaƙa
بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كرمت ثمود وعاد قارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية حسبك Allah ya ce alhaƙa malhaƙa wa ma'adoraka malhaƙa ɗan wannan kalmomi ne na usulub larabci akwai ɗaga abin Allah ce matabbaciya tabbatatta waye gaya ma abin da ake ce ma matabbaciya wani shi ne magana mai yawon ake kiran alhaƙa yama cewa da wani abu ne wanda Allah zai tabbatar da wudin wa'idi da da wa'adi da yayi a ranar ranar kiyama Allah ke cika ba kowa alƙawali da mai na mai rahama da wanda za ma azaba a wani kiyama komai ke tabbata hece kazzabat samudu wa adun bil qari'a adawa da samudawa kowanne ya karyatar da qari'a wani mai yadda alƙari'a haiti mai ƙwanƙwasa ɗakin mana mai bugun zuciya yawa yau duk wanda ya san jarrabawa ko ta mace ce ko daga premier ko da sai je jarrabawa iya jiran sakamako ya sai zai kai jin da da da zuce ko yanzu jarrabawa ko ta daga premier kai ko neman farmi wannan ana hada da zuta haka masu suka masu abin jin wasanni ga mutum iya karkarwa ana ana hudu ya kama radiyo ya ji abin zai ya kadawa haka ana sakamakon siyasa kana jira parti wa zata ci duk mutum ya kowa ya san irin da da da da ta ci kadawa to wannan wani abu ne banza a duniya za ka tahi kamar shi an ma an ci kan ko ka ci zai kare ya huce ko ka tuna wanda aka je gaban iya gaban juji za a yanki hukunci ko da naka za ki ma hukunci duk ka zai kaɗa ko to shi kwanan hukunci ne na ƙarshe kuma hukunci da babu wurin daga ƙara babu wata kurin ta sama damar an ce ta sama dama damar ta sama ce aka je damar ta sama ce aka je ba a zuwa ko ta ce ta ƙarshe aka je babu zama na biyu da Allah kuma aka ce za a yanke maka hukunci daga yau kuma an ƙare kuma hukunci ne ba a yin da ƙarya na kawo juji ƙarya ka lauya ka lauya nan ko lauya babu babu lauya babu ƙarya komi a fili yake a gaban alimul gaibo shahada ne in wa kai kan kasan a nan akwai bugawar zuciya dole a tsorata dole hankali ya tashi da maksan me zai wakana ban zuwa ce biyar da ba sarki da yake da alƙari a mai kwankwasa tunan alamar labarin waɗannan al'ummomi adawa da samudawa da ce fa'amma samudu fa'uhul kubi tariya su waɗannan ƙabilu guda biyu samudawa dai alace mun hallakar da su kurin tsawa ce ɗaya ɗaya tak sun shekartaka sun ƙare sun ta yi sun nemi taguwa da ƙurewa da suka nemi allah ba su amma ga wani taguwa kurin ku sha mata lahiya kurin ta ci ta sha kafa da mata haka suna nan suka taka wannan doka kurin ta soke taguwa kurin yanzu lati shekantaka ta kare ta mata ofi darikun kirasta a yamin alace zarika wa'adun gairu makazu yanzu a ranke daidai alace yanzu an ba ku damar rayuwa ku ɗan ji daɗi bakin kwana uku ne kun ba kuma tuba an karewa ba tuba zai ba an kare kwana uku za kuna rayuwa kuma Allah ta zalika wa'adun gairu makadu wani wani alƙawali ne wanda bai karyatuwa ba sai an zo ba an karya mata kace je ba yi ba iya tsawo an kare suna nan kwana na uku iya yi a diba nan a wangar mai zai zo ba zai ko sai kwara shiru kamar cire wuta an kare kuma a garin da masu imani suna gari ba wuta suka ba tsaye ba a suna garin tak duk wani kafiri ko zaka ci babu shi amma an halakar da su wannan bangaren samudawa to wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya amma su adawa na ce ba tsawa ba tsawa ce ba a hin Allah ya su kun za a su kasa wasu aka aiko da iska iska ma ba ɗaya rana ba ta rinka kadawa tana bugawa ta yadda ta yaddo ta kashe wannan wayo ta kashe wannan gobe yadda aka sabata ayyamin sabata ayyamin سبعة أيام
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما التي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما التي من سكي wannan iska an ba ta kwana kwana wuni bakwai da kwana wuni takwas da kwana bakwai na mace kwana bakwai ganin cewa dare dare nakata nakata nakata nakata nakata daren ne bakwai wuni takwas a ce misali a cikin tarihi ana misali tawara ran laraba da dare misali za a kowa masaka na kana shi dai an wani abin da dare aka yi misali laraba daren laraba aka lada da ku aka yi laraba alhamis dole kai laraba alhamis juma'a subdu ladi litinin talata kaga ai wuni bakwai ne amma dare nawa ne takwas haka aka musu ita kurin a jere wacce husuma ba a yanki ba ba yin rafo ba ba a yi rafo ba ba hutu kwana bakwai a jere ba yankewa ita fatar alƙawar fiya sar'a ka'annahum a'dadu nakhlin khawiya zaka ga mutane jibga jibga a yadda idan za ku tattarin dabino an ciro shi an yadda ba komai a yadda da ba san har da ba jibga jibga ne haka Allah an suna kallo wannan ya mutu yau wannan haka Allah musu dihi da halakar da kowa wata amma mai kimar Allah a wannan garin mu akwai musulmi kana kallo ta daga kawai sama ta yaddo kana yi kallo eh kana kallo kun ka aure suke kullum ka aure suke azaba wani suna nan suna kallo ana wasu wani azaba to wannan kenan haka Allah ya musu wannan da tsawa wannan kuma da iska aka musu ajire to wannan shi Allah ta kenan wa'annan adawa da samudawa wa kullum da rabin al'amsal da sauran alhuda kamar labari kowane Allah ka misali an ba shi hujja ta imani an yankin hujja amma ba wanda ya gyara wa kullum tabbar na ta tabira kowane mun halakar da shi halakarwa ya Allah ci gaba
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا
Allah ya ce wa laqad atau ala alqaryati allati umtirat min rasul matar su ne wa matar sau nan cewa Allah ya ba su mutanen naka labari da ake badawa na mutanen Lut su sun san garin dan hanyar su ce sun je garin sun san garin wannan alƙarya wadda umtirat matar sau an mata ruwa mummunan ruwa ruwa na duwatsu na jahannama ke mutanen wa mutanen Lut don sun san da garin sadum yau iya cikin palestine yau iya cikin palestine sadum iya nan a cikin iya nan wurin a yau har yanzu ruwan da aka bari a garin iya nan kuma an ce hikimar allah har yau masu binciken ƙasa ɗan adam a tarka wurin sun imani sun saka dalili amma an imani shi ne wuri wanda ko ina ƙasar teku a duniya ya ko ina ƙasa a cikin ƙasa ƙasa wurin yankin kuma ce ruwa ne har yau wajen kilo 80 tsawon kilo kamar lakci lakci mai matsayin na takatara ya mace tsayin wajen kilo 80 kuma har yau a duniya babu ruwa mai gishirin shi an san dai ruwan teku ba shayawa ko da gishiri ko to an ce ruwan wannan lakci na mutanen lut ya kai takwas cikin tekun duniya gishirin shi gishirin shi ya nemi kaso takwas na duhun teku dama ruwa da kudin na azaba allah yi ya ce to wannan garin ai kun je ta wannan alkarya alati in da matsala sau da aka ma ruwa ruwa mummunar ruwa na azaba afalam yakunu yarawnaha shin wai ba sa ga garin yanda Allah ya ma wani al'umma masu taurin kai game da annabawan Allah ba sa gani to altu la tabal kanu la rajulun shura eh garin sun ga garin magani ne na ido dan ba su da imani da kiyama shi da ko aka har yau za su ce saboda tarihi je kai kala ah nan kaza ne wuri kaza kullum ko aka har su zuwa ka wuri wurin tarihi ne ba ji a yau a wuce kullum ba sa wa'azuwa cewa na abin wa'azi ne yadda Allah yake yi da kahure yadda Allah yake yi da mutaka dokan shi ba sa imani da tashin kiyama shi zaka yaba su wa'azuwa kan abu dan Allah ce gaba
wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan hadha alladhi ba'atha Allahu rasula إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
na'am yanzu an majo magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai gashi irin misali aka ba mu yanda abin da aka yi ga al'ummomi ya farko to kai kin ma dai gashi gidan jiya wa idza ra'awk in yattakhizunaka illa huzwa idan aka ganka idan suka ganka ga abin da suke ciki ba ba sa ma doka na matsayin manzo kima daraja ta manzo na Allah a cikin su mai neman shiryar da su zuwa ga Allah mai neman shiryar su ba sa ma wannan kallo in yattakhizunaka illa huzwa ba sa ma doka matsayin kare sama doka dokan ga abin wa shegantaka izgidi kur haka suke mai kallo mai kallon manzo mai tsiratar da su a suna mai dokan abin wa shegantaka abin ma izgili daga cikin abin suke wani a hadar lafi ba a san lahu rasula kujuwa kujuwa yanzu wannan shi ne wani manzo Allah wannan kamar yana akwai ishara ta wulaƙanci yadda kai ba wannan zai wannan shine kaza wannan shine wai Allah zai aiko da matsayin masu kujewa a kujewa haka kike da shi kuma dan Allah mutumin shi wannan abubuwa za ka yi mamaki ko ka damu idan wani ya ma izgili ko shi kaza ka dan ka rike sunna a rike addini wannan annabin Allah ne ba shi ka ga annabi neman tsirarsu yake kwama ke su shiryu ta ruwa na sarki yake cewa da ni da ku kamar mutum ne a bakin wuta da malam bata ta haruna suna neman su hada iya karewa kasu hada ka shi ma mutum ya ga wuta kun shi bisa abu na bai hada da ya wuya zama ya hada ya shi ba ya bai wuta shi iya zama haka suke ya ce gani a gehen wuta ina jan kakun hada kuna ta sai mun je ina ja kuna ja ya kun hada haka muke da ku neman ku tsira nake a makunki kina haka suke mai ɗaukan abin wa shekantaka izgili a hadar lazi ba a sallahu rasula yanzu wannan shi ne allah zai aiko da manzo kenan bai kai ba izgili ne shekantaka ce in kada da dullu na al'ali hatina laula an sabar na alaiha wannan mutumin kaɗan kaɗan ya kusa ya ɓatar da mu mu bar abin bautar mu an ba da mai haƙuri kan gada uwaye da kakannu ba an ba da mai haƙuri ba kenan nan a da ka take ya yi wa'azi ya ba hanyoyi da yawa wani gama an gano gaskiya makon ya ja an gano gaskiya an ga kai ya kawo ya goce kenan kwarai sun tabbatar da ya kai da kai su gane gaskiya amma kun rashin rabo ya su kauce shi suka cewa kaɗan ya ɓatar da mu ya raba mu al'alihatina daga abin bautar mu laula an sabarna alaiha an ba da mun yi hakuri ba kan abin da muka gada uwaye da kan a ranar kenan in bi ne aka yi sun kai su gane hakuri suka yi suka rike gargajiya su kura hakuri suka yi akan addini su kura ya ce allah ce wa sofa ya adamu shi ne ranar azab mana azabu sabila za su sani lokacin da azaba ta bayyana suka yi tsamo-tsamo cikin azabar Allah za su san wane ne ya bar hanya shi ko su a kasan su a wajensu shi ne ya bar hanya wannan sallallahu salama shi ne ya ratse ya ka sabon addini wani a yanzu za ka kana kira mutum ya zo ya bi ƙura'ani da sunna ya bi ƙura'ani da sunna kan faɗinta magabata na kwarai ya ce sabon addini haka ce maka kana mai kira ƙura'ani shi ƙura'ani guda ne babu nabi a wata kuda gaba sunar annabinka ga bukharin nan ga musulun babu kafin nan kowane gasa nan gaba sunna a mawajin da haka zai ce maka sabon addini mai sabon addini don ya gado wata bida'a ya gado wata shirka ita isko wannan a gidansu ko a garinsu ya yi ɗauka wai naka ne sabo ba nashi ba bisa tunanin aika hin kowaye musu kakanin musu zo can da babu addini da yawa mutane rashin tunanin me sabo rashin bambance sabo da tsoho yake kai su baro su kada wasu ya su kira da sabo to ka ce sabo ne akan wa akan na kakanka ko da kakanka da annabi da kwaiwa ya zawa kenan naka ne sabo na kakan naka ne shi sabo ba abu da ba shi abu tsanan wa muhimmancin kiran da a wasu na kira ne ba na malam wani ba ko kungiya kaza a a koma tushe cikin suna a koma tushe can ƙur'ani suna a koma baya ce suna koma can tushe a kira ba ba romar samu ba romar samu kudu kuke samu yan bida ba romar samu wallahi allah romar samu can tushe tushe ƙwayar suna shi ake hama gani to kenan haka suke ɗaukar wa annaba mana abu kenan kai kakai mamaki kana neman wani shiriyu ya bi ƙwarar suna iya ce maka kai ne sabo haka aka wa manzannin Allah a cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan masu wannan magana suna ma dokan kai ne ka bar hanya to wa sawfa ya'lamu shine raunan azab za su san gaskiya lokacin suka ga azaba qarara za su san waye man adallu sabila waye ya bar hanya kai kusa ci gaba
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا التي أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا نعم haka yana manzo Allah yake mamaki kan wata duk abin ya bashi mamaki yanzu yake kira yake da wani bayanin amma kuma sun ki sai rike ra'ayi na wani ba hujja ba madogara sai Allah ka ce mishi shin a ra'ayta man takat ilawa shin ka bar labarin matsayin wanda ya roki abin bautar shi abin da ya mai daɗi da kurin abin da ya ga dama ya kama shi abin bauta kurin ya ga dama ya bauta mutsutsu ko shago ko dutsi ko barewa ko kare ha abin da ya ga dama ba duniya wani ba duniya ba ko wani irin nashi shi ne mutum bai zama gana bai zama dan ko bauta mai shago ko dutsi ko dabba ko na daban ko ne yayi tafiya mutum din da yake ka samu koyi iya bauta wani abu ko bauta mutum dan uwan shi eh baka doka haramta maka halitta maka ba kare ba amma ba da ba ka ba ka wani mutum shi mutum bai zama dan makana ko ka Allah ko ka wani banza to shi ne ta baka maka mamakin wanda ya dauki abin da kuma mai dadi shine kuma zai bi a wani a zamanin wani zai dauki wani dabba wani abdai da ga dama zai akwai mai abin bauta ne dabino dabino zai na gonar shi zai ciro ya kama ya dan gungun dabino eh shi yi wa hecci ne eh kuma ya sake sabo wallahi aka zai sai ka gurgi da dabino haka an kai daji kun yi wa mana sai ka cinye ka dawo gida ka samu kuma wani je sassako a gona sara sara sara ya sara ya aje iya mai tsame buta kaka wanke ada ne yanzu ba iya duniya yau kuma saboda gurgi da zan gurgi gyara gurgi da kare ko da tuski ga iya iya mai iya iya mai tsame buta a yau akwai kan wallahi gode ma Allah gode ma Allah wallahi abin da kaga haka makin su yau kuma su abu kuma daga mama su gaban da duniya yanzu ka Japan ka ga India kuma sun hayo ga suna suna yi gurgin sai bauta ma ka gode ma Allah ko saniya saniya ban za saniya ke bauta ma wallahi saniya ke bauta ma saniya ta tabi hanya hida hida ko ya miki ba mata oda in ta tsaya ko ba mi huciya kai ka huce kuma suka shika su ce ka ta kata Allah kwanan ka ka ta ba suka shika wallahi ta ka haka ka ko kuma Allah godiya wallahi ta wani shi ta kenan mutumin da ya dauke kurin abin da ya birge shi shine an bautar shi wannan zaka shi kina mai bin ra'ayi ya ya bayar da kariya da shi wani bayar da wuce da hujja ba shi madogara kun abin da ya mai daɗi shi ne daidai kaga bayar kibla to ke mai wannan munuha me yin yan washi da ake a yau duniya ka diba haka duniya take ciki mahi yawa kurin abin da ya burge mu mu halitta mu haramta kaza halaka ne kaza haram ne mu za mu yi shawara mu ga me kamata mu ci haram ne kai mu haramta me za mu ci halaka ne ba ka kira yau ba haka ake haka ake wata ƙasa da nata da kundin tako na halatta haramtawa don haka ne kwada kaza kwada kaza kwada kaza ko kwada kena da kwal sibi da kwal kwamisar duka da wani ba ana aka halitta kaza da daidai ne abin da ake ana halaka shi halaka wani haram ne haram ne an kai laifi ya ariye kama ko amma hamma da kwandani a mawar za a ciki kaga da kujin kulle kulle ga muku duk bai zama ka da kuwa ko allah ko mishi dan furin baka zama ka da ya ce kenan mai wannan hali a fa'anta ta kuno alaihi wakilin za ka iya mana za ka iya zama shi za ka iya maka za ka iya wani abu ba ka iya mai komi tun da kisan zuciya ne kurin abin da gara mazi yi mana ka kama kama cewa yanci na abin da gara mazi yi ba ne yanzu gara haka yanci shi ba shi yanci ne an ta hasabu an na akasaru ya suna ula a yaƙilu alaji wai wannan mutanen wa kana tsammanin kana tsammanin suna jin abin da ake hudu ko suna ganewa kuna hudu jiki kuna hudu kana karanta dai kuna Allah ce bal yace yace inhum illa kal an'am wannan mutane mutane ne amma da kasan dabba ta bangaren rashin hankali yace kal an'am mace bal da maganar dabba ma an dauke ta yace hum adallu sabila sai dabba ma ata dabba ta hankali ne amma ita man dabba ta yi su ita dabba tana bin abinda Allah ya ta dan shi haka aka yi ta a ce ta a sha ta yawo tana bauta Allahnta ba ta ma Allah haka dan Allah ya ta kai kuma an yi ka mukallaf ne an baka doka kenan ba aka baka dabba ba ta laifi kai ne mai laifi mai saka mai saba dokar Allah kenan dabba ma ta hakika eh in ka man dabba wajen harshen haka tunani ne to dabba ma ta hakika a matsayi Allah ya bani wadda sabila dabba ma sai dabba a cewa ci gaba
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا ولو شاء لجعله ساكنا ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا
نعم ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا نعم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل nan wani jan hankali ne Allah ke mana na shin baka gaba yanda ubangijinka ke meke ke jan mana inuwa ta gama ko ina madda zil ne bin abbas na ce haka ibn umar ana nihin lokacin da alfajir ke to tsakanin keto alfajir da gudawar rana duniya babu dare kuma babu inuwa amma kada ko ina ta gaban ka rana ka ta hudu ba na shi ce ita ce iyakar inuwa wannan in za ka gano da inuwa ce cewa wani abu ne wanda rashin hudawar rana ta sa baka gani iyakata amma wata inuwa ce dare ya wuce a wuce ta ke to rana ta hudu ba kana kallon iyakar gabanka amma kun babu babu inda kai iyakar inuwa shi shi sha'a ta madda zil ke shi iyakar ma na kashi inuwa ta tsakanin keto alfajar da hudawar rana wannan Allah ya ce walau sha walau sha la ja'alahu sakinan Allah inda ya so kullum yadda kasar lokacin tsakanin ketowa alfizir da sahiya ko ina inuwa ce babu rana haka Allah so ta yi haka inda Allah so ta yi haka na kurin ka yi kana kana kurin ne ka je ka dawo kudu ka gani ba wani duhu mama babu inuwa babu rana to Allah ba haka ya so ba ya ce sun maja'al na shamsa alaihi dalila sai muka sanya rana ita ce dalilin ka gano da inuwa an ce an sana abu da kishiye shi baka san inuwa ya rana ta zo ya kasar ga inuwa can ga rana can to wannan wata hikima ce ta Allah ya ce bayan inuwa doguwa ta gama ko'ina rana ta bullo sun maƙabata nahu ilaina ƙabatan yasira kuma cikin hikima Allah ba mai gaya maka ce a iya ganin motsin inuwa ko akwai ganin motsin inuwa ya kuma ta ƙaru ko ta rabu ba mai ganin yaya take tahiya irin gudun motsa a kai da kan ba'i can da tare ta ta koma na hakkun kallo to wannan wani tsari ne na Allah subhanahu wataala shi shirye wannan tsarin a hankali a hankali yace sai mu karbi wannan inuwa yace kadan kadan har ta kai wani wani tsari ne wasu tabbata na Allah subhanahu wataala na ce akwai ja hankali na kasan motsi waye mai motsawar wannan abin wane ne ke sa haka abin zai ba mu ba komi akwai wani tsari tsararre daga Allah nan iya tabbatar da cikakken kudu da shi inda yake tasirifin tsara kayan shi komi cikin tsari eh haka take ta yi a hankali a hankali amma rana ta ce dalilin mu gano da inuwa asan abu da ke da kishe shi wannan iya daga cikin hikimar Allah ga bayi kuma huwa allazi ja'ala lakum al-layla وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
yace wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa wan-nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura shi dai Allah da ake kira a kadaita da ibada shine ya sanya muku dare lokacin ace da ake dare mun wala asiri shine sutura gare ku cikin duhun dare kuma wan-nawma subata ya sanya muku barci shine hanyar samun hutu kowa sani ka kwanta a reran ko rub da ciki ko gehi ka yi awa 20 an ba bacci zo baka hutawa zama kwanci kadai an ba kullum ta barci ba ba hutu Allah ya sanya barci shine hutu dukkan gajiya noma kai mai kai ka zo kanta da ka bace awoyin ka kake cika warai ka kama kai sabon sai ya zama aiki gurin ko lebura ne kai an ba hudu ka dauka kare ka zo ka barci sai kenan sai ka kuma sai ya zama aiki gurin ya zama aiki gobe an kare kun ya wuce haka Allah mu kenan barci shine hutun jiki wannan Allah haka ya tsara mu eh an yi barci duka huta kwanta a kwanta kai awa nawa in ba barci in ba kai samu barci ba ba a huta ba jikin mai huta ya kwallo ta huta ke ta hanyar barci aka sa muku shine hutunku mu dole ni'imar Allah ce gare mu yace kuma waja'alna an-nahara nushura muka sanya rana ita kuma lokacin harkoki kowa ya kadu gaban shi yaje nemo nima ta Allah ko lokacin rana haka Allah shirya ta gaba وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا
Allah kuma dai yan wadana ana magana Allah iya kawo mana wani ababan shine mai kaza shine mai kaza dan mu sai girman mai wannan aikin mu ba abin da yake so mu yi. mana mai mai abin da yake so mu yi. yace wa huwa alladhi shi dai Allah wanda ake kira a kada ta da ibada shine arsala riyaha bushara ya aiko da iskoki da iska a magana riyaha an kowa san wannan daga ba da mai gano cewa iska mai zawa da hadiri ba iska ɗaya bace ba arme ne suke gamuwa sai a samu hadiri a samu ruwa riya ce ba riya bace ba riya ne ba ɗaya bace iska iska ce daban daban a gamu yace wannan iskoki da Allah ke hadawa suna zama bushran bane da rahmati za a girshi da hadiri ya zo da iska shu nan alama za mu gano akwai ruwa na zuwa za a yi ruwa inda Allah zai kurin babu wani girgije ba kuma ba ruwa shu kun daga sama ba gomi ga Allah za matsala kayan ka bace ga daji ruwa tare ka daji amma duk wannan yake cikin kiman Allah ga tantin Allah muku in za a yi ruwa ba a yi kun zama guda eh an yi alama an yi hadiri an kaɗo shi ya zama shu da iska iska ta taso duk wannan abin ku shirya ne da zuwa gidaje gida mai ne gani kayan shi duk na nema ta neman wannan ya kansu cewa ruwan zai zo ko wasu abin da yi allah ya sun yi ruwan haka kurum ga ruwa zuwa kurum ya gama ko'ina ya ce wannan iska tana zauwa gaban rahama ta allah ya ce wa an zalla mai da sama ya ma'an tahura mun sabakar daga sama su kama da wani ruwa tatacce mai tsarkakewa shi mai tsarki mai tsarkakewa shi tahura an ce ma tsari ko an ce ruwa mai tsarki amma tahura wanda shi karan kai shi mai tsarki ne ko mai tsarkake wani abu daban dan da ruwa ake tsarkake na jasa sanin sarki ke cewa almau tahur lan lan jisu shay'un ba abin da yake da ruwa na jasa yan wa ruwa shi ke kare na jasa shi ke kare ta shi ana malamai ke cewa kenan masalar da mutane ke ba kansu wahala wajen masa'ala ta ruwa daga ɗauna da wani ta ruwa lalace ruwa ‘yan uwa ko da najasa za ta fada in dai ba ta canza shi ba iya nan matsayin ruwa tsayin iya nan ruwan shi ‘yan uwa ta da ta kulmar karon misalin a cikin da tafiƙi za gano da haka cewa mutane suka sun bar fiƙin rashin fahimta fiƙin suke ba kan sau hada kuma muna magana cewa iziya a nan da kasashen babu littahi na ibada kamar iziya ya so sarsala ko to ne wannan wuraren biyu wannan malaman mai iziya ya ka wannan mas'ala ta maganar ruwa cewa ruwa idan mutum ka babu limiya ruwa ya ce na arwalla ko na wanka sai najasa kaɗan sai ta haɗa ciki ba ta canza wannan ruwa ba da kalashi na ruwa ya ce iya nan a matsayin ruwa tsarkakakke mai tsarkakewa sai dan an samu wani shiye kuma ce wannan duk da mai risala shi ya kashi makama shi a macayayi in ruwan kaɗan ne bai kai wuce ƙulla ba wannan shi ne in bai kai ƙulla ba kenan kaɗan in bai kai tulu guda ba wannan in ta haɗa ko bai canza ba ya lalace amma ta wannan ra'ayin suhununu ne alfada kawo ba ra'ayin malik ba ne ba ra'ayin malik na mahulla ra'ayin mai iziya ne ko a ce imam malik idan ruwa ko da na ta kama ta haɗa duk ta haɗa in dai bai canza ba iya nan a matsayin ruwa kuma ana iya arwalla da wankan janaba da komi da shi a wajen malik kan na mahulla ta yi wa'azin ana maganar da yasa na maka zan fitar da kowa wasu sabili ne mu sabili ne akwai sabili a ciki wani shi wani zai a lahawa ya shi jina wai ya ya baka shi fada shi jina wai ko abu do ne abu da an dauko san an ya kwata wani sabili ne ya ina shi shi na wai shi kuma kashi ko ko saka duk ba kai ma duk ba kai lana duk ba kai wala duk ba kai wala ba kai wala ne ba wani saka kurin ruwa ne iya na ruwa ne matuƙa bai canza ba iya na ruwa ne kurin wani ƙarshe ƙarshe sabi ne ƙarshe suka yi wani kuma a sano ne ya yi ɗan jama ai ya canza an yi akwai bitar zama kan da ba ruwanka ruwa ne kuma yan kuma hatta risala su iziya sun yi bayani ruwa dan ya canza da wurin da aka ajiye shi bai matsayin komi ko wajen bai komi da canza ya ja da ƙasa ce da taroni ya ja iya nan ruwan ƙarin mutakin duk muke mutanen sama kansu halakan wani abu ruwa ta shi shi shi a shi shi shi ne kuna kuna kawai ko ruwa ne samfur kuna ba wani matsala kan shi in dai yana ruwa ruwa ne yan wa ta magana ce jamhur abinda suke wanda kan ci bulugul a cikin dasa na bulugul maram mi magana kan masalar ruwa wajen jamhur abinda suke ta jamhur abinda yake canza ɗanɗanon ruwa duk da an ce nan ne ɓangaren ruwa ya kaf kowa ijima'i ruwa ya hadisi bai inganta ba amma kuma an yi ijima'i kan hukuncin addini kan masalar mi masalar ruwa idan ya canza ɗanɗano ko wari ko kama da najasa suke magana wannan shi ne bai arwalla bai wanka in ya canza kamar shi kidan wutsari ne ya canza kamar ruwan ya kawo ruwan wutsari in kashi ne ya kawo ruwan kashi ko kamar shi ta kashi ko ya kuma gaba daya amma dan shiga shi kadai shi ruwa shi ke kashe da jasa ba ta kashi amma ya kawo ruwan wutsari ruwan kashi ruwan kaza ruwan shi kenan warin amma iya nan matsayin shi na ruwa da kenan su suna magana akan najasa ba sabili ba ba gari ba ba gumba ba ba tuwo ba wani abu ba kurin sai haka da ci dan ruwa ya canza da wani abu daban ba da jasa ba wallahi iya nan tsashi na ruwa wani wajen jamhur ne wani jamhur hatta imam malik ya kan haka Allah shi da mu kenan Allah ya ce shine wa anzala min samai ma an tahura mun sabkar da ruwa mai tsarki daga sama Allah kai mu rana ta yan wani rana ta yau sha Allah muna da aka yi sa'a muna bakin malami kala ka kashi biyu ɗaya daga Ghana ɗaya daga Najeriya daga Ghana in Allah kaddara da ke ɗazu sai ya kira ni Bashir dan Ghana ya ce ya zo maradi jiya zai shiga Najeriya wurin ta'aziyya zai dawo nan insha Allah zai zo nan garin Laraba Alhamis in Allah kaddara ke in Allah ya kaddara ya iso za a yi karatu a ranar Laraba a bakin tasha kuma alhamis za a yi na biyu a nan kowane bayan nisha insha Allah haka na malami na biyu na shek kabiru gombe kuma shi kuma insha Allah Allah kaddara shi ma Allah ta zawar shi zai zo na rana alhamis zai kwana in juma'a a nan zai karatu da dare a can marka sabuwar can da akan can yamma can wajen bayan gidan nan ba gidan bautar basu can da yamma ne can ya mutu da bulakai kenan zai a can insha Allah ran juma insha Allah kuma da sai zai na mata insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kashe ta gaba ta gaba ta gaba